يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markasa halin suna da jama'a wanda ke ingwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha uku ga wata na Ramadan hijira 23 ina san ba gadama na mu da kuma ne ba 23 ga wata na ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 15 na hudu 14 ga wata na hudu 2023 a jiya muna cikin tafsirin suratul kamar mun tsaya aya ta 22 insha Allah za mu tashi aya ta 23 a yau kayan nan tambayoyi ta farko mas'ala ta kima ko mizirkin zakatul fitr menene ya kamata waɗanda suke awo da kilo yan wa abu ne sananne dai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya wajabta sa'i ne ga dukkan mutum namiji ko mace babba ko yaro to wanda aka haifa yau da ɗan shekara ɗari kowa za a huda mishi magana ta ciki babu nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kama magana yaro amma samun usman bin affan an samu asar daga wurin shi amma dai abin da ko a wajen su dai ta cikin mutabi ne amma wanda Allah dora ma wajib sun zakatul fitr wanda yake dare karami ko babba sa'i za a bada akan dukkan mutum sa'i guda shine muddi hudu to yanzu mas'ala ta muddi ba ko ina ba ake samun shi a hanya mai sauki malamai abin da yake kawo matsala ko saɓanin kaddara muddi kilo biyu ko da rabi ko uku shi aka ce muddi lissahi ne na abin da ke cikin muddi ke ɗauka ba na wani ba ne ba shi kuma idan ka ce muddi yau ka ɗauko muddi da na dawa da na hatsi misali makaroni ko wake in ka ce ka yi a wani zai dole bambanta kuma kowa san tsaba sabuwa da tsohuwa akwai bambanci wajen yi muddi sai ka san bambanci wajen awo wajen kilo shi su kaman usaimin rahimahullah shi abin da yake cewa mundi hudu shi ne kilo biyu da garam ɗari wanda ya karanci fikin suna ta abu malik shi abin da ya cewa kilo biyu da garam ɗari da hamsin da bakwai bimbali ne ya ke ƙololuwa shi ma ya san da ya yawa sha yi dai ƙolon kawo zai ka huda ka hudu iyaka kilo uku shi ne ya kaji amma ba da sai gaskiya da kilo ba bayan za ka kilo uku to wannan kolon ruwa mai hali ko da kilo uku da ka hudu hada kare insha Allah kilo uku amma tsakanin tsakiya yan uwa dole wani kilo biyu da rabi tsakanin da Allah ya hudu abu dan shi wani ta kilo biyu da gram ɗari da arba'in ka gani shi mai fiƙi suna shi musamman kilo biyu ce da gram ɗari ma haka nan idan ka hudu kilo biyu da rabi gaskiya balle shinkawa ko makaroni ka hudu ko wani mutum guda ka hudu mai sashe biyar kilo biyu da rabi yayi gaskiya to wannan nabin ba ne kololuwa kilo wani hali ba da yi hudda masu tiya kuma idan mutum tiya ce gare shi shi ma kololuwa ya kari tabbas ko mutum guda tiya guda ka mutu guda duk karancin tiya duk karamar tiya ka wuta kilo tiya guda ta maka muddi hudu tabbas wannan shi ne abinda za mu ɗauka kurin asalin muddi abinda malamai magabata suke aiki da shi baka abin awo abinda ake cewa cikon hannu mutum tsakatsakiya ba ƙato da yawa ba ba ɗan ƙarami ba a cika hannu haka a ciko da tsaba haka shi ne mutu guda kiran baka da tiya baka da awo kurin ka ɗauko haka guda hudu guda hudu ka ɗauko haka ka ba da mutum guda kwarfi shi ne wannan stabil da yake ma'auri da stabil gurin ka huta da awo ma ka ciko hannunka haka ka ciko ka tattaro ka zuba muddi guda kai hudu yaro guda kenan wannan shine da sai na abin muddi abin zakka kuma ana badawa tun da sauran kwana biyu sallah amma dai ka huce don sallah idi baka ka ji dawo daga idi baka bada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salati fa sadaqatun min sadaqati in ka bada ta kayan idi ita ce zakka mai sunan zakatul fitr karɓaɓɓar zakka wanda ya bada bayan sallah tana matsayin sauran sadakoki amma idan mai hali ne wajibi ya bada ko bai samu lada irin na farko amma koyaushe ana bin shi bashi shi kuma wanda ba shi da ita sallah ta yi ba a ɗora mashi ba an ba shi sai dai kurin ya ci sai wannan shi yake cewa amma kuma matasa nasiha akan riya iya ga riya tana shiga cikin ayyukansu na kai magana matsala eh kai mai tambayi dan uwa riya abu na zuciya da fata ta mata hukunci ba da riya aikin zuciya ne akwai abin da zai iya ba garin gari amma ba riya bace me ya ka tare wani gari dan uwa akwai wani aikin alkhairi kullum da ake da zuciya tsakanin ƙarami akwai aikin alkhairin da zai zama to wani ne in kai ne ya gani wani zai in ba ka ba wani zai kuma iya walla dan ka hiwanta me misali annabi sallallahu alaihi wasallam asalin da yake magana cewa wanda yayi sunna sunna kyakkyawa iya da ladan da ladan duk wanda ya aiki irin wannan biyu ban shi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana wata ran wasu cikin kabila ta mudar sun zo madina cikin halin talauci da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga su kwariya ta hankali ya bata rai ya ka suna bukatar agaji manzana tashi ya wa'azi ya wa'azi na magana kira a taimaka musu mai abinci mai kaya ba wanda ya mutu tun wa'azi na kai ba wanda ya kaka kuma ne wa'azi ya wuce sai wani cikin an tare tashi sai ji gida sai doko sai kashi a hannu ya zo ya aji sai suka kanu a ashe ba ta ake kawo wannan aji wanda ya yi sai wani tashi ya kawo abinci wanda ya kawo kaya kayan annabi ce ya ji gida ka hanyar dawo kaya guda baka guda ta kaya guda ta abinci an ashe mu zana ke cewa duk wanda ya kira ga sunna kyakkyawa iya da ladan shi da ladan duk wani aiki bayan shi kaga wani mutumin na shi cikin hannu ne kawo amma duk wannan abin da ka saka bayan shi iya da kamar shi a ciki kaga anan sadaka ce ta ta bayyane amma ta ta koyi ku gane magana kenan akwai inda a hilin in akwai abin da yake bukata yi ne ta wani warka shi ma sai kada ka yake da zuciyarka ka yake da zuciyarka amma ka kawo hukunci ka ce wannan riye wannan kai ma ka shiga matsala sai daga idan Allah kuma kuma maganar riya tabbata riya wannan ba yayi kowa da bin siya da manya kanana ba yayi wani matasa ba riya san riya tana bata aiki duk wanda ya aiki dan a gani annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wataala ce an aghna shirka an shirk fan'am faman amila amalan ashraka fihi ma ghayri tarakatu shirka wata ruwaya ce riya shirka asghar manzo Allah kiban labarin ce Allah subhanahu wataala yana cewa na wadatu da duk wata tarayya duk wanda ya wani aiki he za wani a ciki banda ni to ba ruwana da aikin shi gaba daya annabi kira ne shi kan asgar akalla ne ya mutu ba ta kawo ta mutum amma wannan aikin da kai dan wani ya gani ko ya ba wannan aikin a karan kan shi baka lalan shi ta bata aikin gaba daya kenan hadari ne wannan da manna da yara kowa sai musu nasiha hadarin riya tana da hadari amma kai kaka mutum hukunci wani da yake gaskiya yau da Allah kai ma ka shiga matsala sai maganar cewa idan idi ya dace da juma'a me maganar juma'a wani masala ce tabbatatta tun sahabbai sun yi maganar ta idan idi asali a nan sallallahu alaihi wasallam ya dace wata ran an idi a ranar juma'a sai ce to wanda ya halarci idi ba sai ya zo juma'a ba amma za a yi juma'a ba a kashe juma'a za a yi ta amma babu wajibcin zawa a sai annabi sallallahu alaihi magana an samu abdullahi bin zubair ruwa sabu sunan daga tirmidhi abu dawud da tirmidhi ruwa ta inganta abdullahi bin zubair yana gwamna yana aminu muzammil aminu mumini a makka an idi ranar juma'a suka ce yayi sallar idi amma bai sake fitowa ba sai sallar asar bai to ba sama azhar ba wani ma bai to juma'a ba balle azhar a wannan ce ba da muke samu sabani shin akwai alzawar kin ko kuwa ita ma ta fadi nan ilimi kuma karatu ke shigowa amma da damar juma'a babu wajibcin ta yanzu abin da samu sabani akwai azur ko babu azur to shine wata ruwaya sanar da shi Abdullahi bin Zubair ba abin da ya kara ba wani juma'a sai da hada ta kuma an ka komo idan ka yarda idi ya dauke juma'a aka juma'a ba azur magana Allah shi da mutu shi dai a takaice babu juma'a ba kai babu wajibcinta a ana juma'a amma wajibcinta ne babu kuma ana kada juma'a mai so ya zuwa takaice wallahu alam Allah rahmatu bismillah bismillahir rahmanir rahim kazzabat samud bin nuzur faqalu أبشرا منا إلا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت ثمود بالنذر ثموداوا sun karyatar da galgadi da aka musu da annabinsu salih ya musu daga cikin abin da suka faɗa faƙalu a basharar minna wahidan na tabi'un yanzu mutum ɗan ƙonu shi kurin shi ɗaya ka titan da mana ra'ayi tun da mana dini kuma mu bi shi suka ce inna idan kenan mu a matsayinmu na jama'a haka al'umma guda mu bi mutum guda kenan idan kenan majin an tsara kenan mu da fi dalalin wasu ina cikin bata kuma da hauka ma ba mu da hankali ma haka suka dangana abun ya za a sayar mutum guda da ya canza masa addini kuma mai dama bishi an kuwa har muka yarda muna cikin bata da hauka ma da rashin hankali a ulke zikiru alai min bayanina yanzu a cikin wannan garin a cikin gaba daya wai ce an mai wani wahayi shi kadai aka zaɓa aka mai magana bal huwa kazzabun ashir kamar bal ma'ana da zira wani magana ma kenan a barata nan suna ture magana wahayi gare shi me suka tabbata mishi kurin kazzabun ashir kurin makareci ne kurin tsanin iyaka ƙarya ƙwararren makareci haka suka dangana mishi cewa makareci ne baiwa kurin ya ce a mai wahayi a kai da aka waye aka ba magana kana baka yi ba wannan shi ne matsalarsu to wannan wannan abu kenan shi ya kare musu yarda kwata-kwata da annabi salihu baiwa abin da ya wurin baiwa kuma mun suke kare wahayi daga Allah shi kada ci annabi wahayi mu ba mu je ba shi aka wa na kan kuma wani misali wanda hatta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya shahe shi suna mamakin wahayi a cikin jama'a kurin ka ce kai dai kaji wata magana da wani mu mu ji ba kai dai kaji kai dai kaji kurin duka mutane ana zama cewa kawai sai ga yanzu ina cewa dan adam suna da su abu ne da baiwa gashi dan adam ne yanzu mutum dan wanka da na'ura ce zai sa a kunne a jikin shi kuna da wuri guda iya hira da musamman amurka ko rasha ko a ina ake a duniya suna hira kai rubuta abin da ake yi kuma ana mashi magana na'ura ce sa ina ka Allah mahallicin halitta gaba daya ya ce zai magana da bawon shi ta hanyar da ya so ka rika mamaki wannan abu shi ne matsalarsu Allah ce sa ya alamu na gadan manar kazzabun ashir eh za su sani mana gobe kiyama za su san waye makareci mai tsananin karya ko mai girman ka za su san sakamakon maganar tabbas Allah ce ina musulun naqata ina musulun naqati lahum fartaqimu wastabir yanzu wannan mutane a bar su sun nema danganin haka annabin Allah ne suka siffanta taguwa iri kaza iri kaza kamar su kamar shi ke taguwa don kwarewa mu ga taguwa iri kaza da iyata kaza ta huto daga nan wani dutsen ta huto da kaza kaza ta huto kamar shi ke halitta ba to amma Allah ya dai jarabe su sai Allah ya amsa abin da suka tambaya aka huto taguwar a yanda suka tambaye ta shi Allah ce ina musu na kace za mu aiko da taguwa da suka tambaya amma fitina tallahum wannan taguwa fitina ce gare su jarrabawa ce Allah zai musu da haka nan ga taguwa amma suka nema an ba su fartaqibhum mustaqim da ka tsaya kai jira ka ga me zai wakana kuma ka yi hakuri da zama da su kyale kun mana ka ci gaba da aikin ka kai hakuri ka ga me zai wakana kun ya Allah ce ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر
Allah ce wa nabbi'uhum anna lama qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar ka ba su labari ruwan garin gaba ɗaya rija guda ce ta shan ruwan garin ruwa na garin an raba tsakanin su da wannan taguwar suka nema in kullu shirbin muhtadar kullum in rashanta ne ita kaɗai za ta sha ba mai shan ruwan sai ita kaɗai an ce kuma washe gari nono kowa sha fara Allah ba ta ku nono amma ruwa tana shan ruwa na ba mai shan ruwa aka raba ruwa aka da listage yau wani akwai yau su yau ita haka aka raba ruwan garin wannan haka suka zama na wannan abin sai suka kasa haƙuri kuma na wannan ruwa da take sha ita kaɗai da dai abu da yawa na tsauri dai suka gajiya fatana fanadau sahibahum fata'ata faqa suka kirayi abokin su mai tsayi aka a gari kullum aka zama akwai akwai iyakar tsigiranci a gari aka ce dan duniya a garin wanda ke tsagira bayan shawara aka ba wanda zai wannan aikin na soke ta hewa ne kuma fata'ata faqa ya amsa kira ya soke wannan taguwa cikin hadisa idan ba a ta a shaƙaha lokacin da mutanen sali suka aiki mahi tsiyatar garin shanar salasalam ke cewa mahi tsiyatar mutane guda biyu ita da ƙudarar min salif wanda ya soke tago salif annabi ta iya cikin mahi tsiyatar mutane a duniya ya ce ma'ali da wanda zai soke ka a nan annabi guda wurin jini ya jika duka da yanka sun annabi ya dare ali ya dare kayan abin da wani shekara nawa amma annabi ba labari da wanda zai su yi kana kuma haka yi wa kana sai da ali inda annabi ya gwada ana aka soke shi jini ya zuba kuma Allah bai cika ba annabi ce wannan mun tsiyatar mutane wannan biyu to kenan wannan iya daga cikin matsiyata a duniya da suna qudar ibn salih haka sunan shi cikin tarihi shi ne ya amsa kira ya soke wannan taguwa Allah ce fa kai fa kana azabi wa nuzur wannan abin da yayi yaya ka koma baya ka tafi tarihi yaya azaba ta ga waɗanda suka soke wannan taguwa ko me sakamakon kin bin galgadin mai galgadi Allah ce inna arsalna alaihim إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ce inna arsalna alaihim sayhatan wahida wannan mutane tsawa ɗaya tak lalle bayan an soke annabi sali an zuwa bashi labari an soke taguwa yace to tamatta'u fi dalikum salasata ayyam dalika wa'dun ghayr maqdur yanzu an ba ku dama shikenan lokacin da yayi shigantaka ta kare ku yi zama na rayuwa kwana uku shine iyaka zaman ku a duniya wannan kuma ba bukata yadda ku ake ku iman ga ku imani an kare ta dalika wa'dun ghayr maqdur wannan alƙawli ne na Allah na halakar da ku wanda bai karyatuwa fa yazo ba an amince ku ce kariya ce ake to wannan an kare to wannan kwana daya biyu uku ana wange-wange a wanga nan me za a yi me za a yi kurin sai kwaran tsawa guda allah ce tsawa ce guda fakanu ka hashimin mutazar sai ga suna son karmami da aka riddiga a cikin garke dabba ta cikin ciyawa ta tattaka ta sai ga suna a yadda a mace ba su amfani haka allah ya musu wannan shi ne azabar da yawa sun mudawa mu cewa hikimar Allah ayar Allah wannan abun ba irin na lutu bane ba wanda aka huta masu imanin suka huta suka ware a suna da tsawa ce guda aka yi a mata shayi marasa imani su duk wanda ke mara imani mutu cewa akwai wanda ake cewa akwai cikinsu wanda ya saura ya ta yi aikin haji iya harami shi ma iya hutawa daga harami tashi ta sami shi ya mutu Allah da ya gama da su gaba daya ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ce mun sauƙaƙe alƙur'ani don wa'astuwa akwai mai wa'astuwa da samun cikin masu wa'astuwa kinan ƙur'ani abin wa'astuwa ne kuma Allah ya sauƙaƙe duk mai so zai ƙarfi tabbas Allah samun cikin larabci
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر na'am kadzabat qawmu lutin bin nuzur su ma dai mutanen lut sun ƙaryatar da galgadi da aka musu an musu kashe an gaya musu ku bari in ba haka ba ko aka fita mu allawa ya musu galgadi iya kan galgadi amma suka ƙaryatar da shi su ma dai Allah ce inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin najjayna bi sahab Allah ce mun aiko musu da duwatsu na azaba don su a musu ruwan duwatsu na azaba ta kuma aka kihe garin bibi aka musu illa ya ce iyalan lut mun tsiratar da su da jijjihi aikun san can ba mun karanta tafsir na bahudu ne na maganar bayan waɗannan 'yan aike da Allah ya aiko wajen annabi ibrahim sai wannan mala'iku tawaga ta mala'iku da suka zo gidan ibrahim alayhi salam suka ba shi bushara ta samun ɗa ishaq da yaqub ai su ne suka zo kuma gidan lut waɗannan tawaga ta wannan mala'iku shi ma suka kame ziyara bai san ba da cewa mala'iku ne yadda ibrahim alayhi salam bai gano ba baƙi mala'iku ne shi ma lut haka yanzu iyawa ma da baƙi ya san garin shi lalataccen gari ne na masu neman maza ne ya yayi abu dai sun zo kuma ganin sun ga samari kyakkyawa sun ga baƙi sun zo kuma da aiku sun shigo da siffar maza ko mutane ga su kyakkyawa mutane to su kuma dama abinda suke nema maza suke nema bala ya gaba su kyawun halitta irin wannan shi nan da na aka cinturin do aka zo gidan lut na waɗannan baƙi da ya yi ya ba da su eh waɗannan baƙi da ya yi ya ba da su ya ci a'a kun san sare wa'annan baƙi na ne da Allah ku rama asiri ga iya na mata he maza Allah a cikin ku ba mutum mai hankali ga iya wasu kayi kaka kata mu lokaci ba wa inna ka ta'lamu ma nurid kan sare mun bun bun bata maza mata na mu mata kan sare mun bun bata mu kun gaba mu ka hudo su kun hankalin shi ya tashi iya kare baƙin shi su a lokacin malakun suka lura ya tada hankalin shi iya neman don da kewar za a shigo iya ka shigo ta kusa da mace mu 'yan saƙon ubangijinka ne mu mala'iku ne ba mutane ba ne su baƙi ne na ubangiji kuma mun zo mu halakar da su ne suka ce tuni lokacinsu yau da jijiji za a gama da su yau asabar yau ya ce ana su bobe kare ya ce su ba asuba ha asuba shi ya gama asuba suka ce haba su duk a asuba da muka ce shi ya gasa mata tsawa ta ha asuba da alaƙa ta haba ya ba alisa su mafi karim sun ara ta zo asuba ya kuri abin da zaka ci zai da asuba shi gani asuba ta tsawo a bari asuba a gama su gurin a takaice su wa'annan wanda suka zo wajen kawo hari cikin wa'annan bakin su aka fara tashi anan mala'ika ji bai tashi ya bige su da kuka wuki duk annan su annan da su aka fara suka makamce gaba daya kama a jugar masu su ne lomu fari su wa'annan masu zauwa wajen wannan bakin shi ne Allah ya ce an halakar da su da wannan ruwan duwatsu na azaba banda iyalan lut su najjaina bisar mun tsiratar da su da jijjihi ni'matan min indina wannan ni'ima ce ta musamman ta daga wajenmu ta tsirar da lut da jama'a shi kai a kike garin kadhalika najzi man shakar Allah ta haka muke sakamako ga wanda ya godiya ga Allah yaba abinda Allah ke so ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Allah ce walaqad anzarahum baqashatana fatamaru bin nuzur annabi mulut ya musu galgadin kamun ya musu kashe game da kamun Allah da azabar Allah amma fatamaru bin nuzur sai suke shakkar galgadin da yake musu sai kaman ba haka bane ba gaskiya bane haka suka zama cikin sa kama abun firgira ce ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا اعينهم الله تسنه كما ko sunni tunkara abu kama wannan baki na shi na mala'iku Allah ce fatamasna a'yunahum muka shahi gano su a ce balaka ji bai tashi ya bi su fara ya bige su duk suke wani gaba suka makamci gaba daya su aka fara makamta su balle su ga bakin su kama ko su aka fara alashe mun shahi idanunsu fazuku azabi wa nuzur alashe kudanda na azaba ta da sakamakon gargadi da aka muku kakiya haka Allah musu wala kal sabahum bukuratan azabun mustaqim yanzu cikin dare wannan yawa kana garin Allah na wayewa garin Allah na aka waye musu gari da azaba tabbatatta da daga ta duniya ta lahira Allah ya juye garin bayan an musu ruwa na azaba fazuku azabi wa nuzur Allah ce da ku dan dan azaba ta kuma da sakamakon gargadi da ake mu wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir Allah take maimaitawa da cewa mun sauƙaƙe wannan alqur'anin dan wa astuwa shin akwai mai wa astuwa Allah sa mana masu astuwa sai Allah ce gaba wala qad jaa ala fir'auna كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر نعم ولقد جاء آل فرعون النذر Allah zai sake gama labarin wani tsagera shi ma haƙiƙa mutanen fir'aunin ta fir'aunin kanshi su ma dai galgadi ya zo musu da fir'aunin da jama'a shi su ma dai kazzabu bi ayatina kulliha duk ayat don ayat da yawa take fir'aunin ya ga ayoyi masu yawan gaske bayan sanda da hannu ga ruwa ga kwaɗi ga jini ga kwalkwata duk abin da alamu a yi ta mafasalat a yi wannan su ce za su imani a ɗoke a ɗoke su komo a yi wannan har aka ta musu ruwan jini kurin ruwan garin gaba ɗaya ya koma jini kurin ga bani isra'il suna rayuwa a gari guda a wuri guda su ruwa gidansu su wannan jini duk ruwan su koma jini ga shi kuma wuri guda ke rayuwa an ce don tausayi sai zai ɗauko ruwa ya sa a bakin nan kibita ya ruwa ya koma jini kurin ba sakat kurin jini kurin suka ce musa ka raƙi ubangijinka ido ke wani wani azaba za mu bi ka saka maka dangin kutai da su musa raƙi allah ɗauki suna ganewa su ce ka yi dama kurin wani yanayi ne zukurin kuma wani yanayi da gurin wata kilima ce ta san alkawar yau ne da wuce gurin ya wuce gurin aka yi kurin kwalfata kurin kwalfata kurin ko ina ta ko ina wata jasa kurin ko ina kwalfata ta dami kowa amma baki bidawa ban ban isra'ilawa shi ma aka zo aka roƙa aka ɗauki suka ce kayi daman kurin wani abin ya zo wuce kwaɗi gurin suka zo ko ina kwaɗo ne gurin tsabin su ma shiga tsabin kwaɗo ma shiga tsabin su ma kurin ko ina ya taka ko ina kwaɗi ne gurin suka buwaye su ma haka haka aka ta musu aya daban-daban ayatun mufassala to Allah ce duk ayoyin ma Allah ce sun tsayatar da ayoyin namu gaba daya mun kazzabu bi ayatina kulliya duka Allah ce fa akhadnahum akhadha azizun muqtadir Allah ce mu musu kamu kuma mu musu kamu kamu mabuwayi mai cikakken iko tabbas Allah ya musu kamu na azaba ya gama su ya jirme da su a cikin ruwa bayan duka wannan bayanai yan wanda muka ji nahu salih lu fir'auna ana wani magana da wa annabi yana wani magana da jama'a shi da al'ummar shi bayan wani Allah ya ce a kuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi dubur shin kahuran ku na zamani yanzu sun yi wancan kahuran sun yi wancan na kafa labari sun yi adawa sun yi zamudawa sun yi zalu sun yi tsine da Allah ya gama da su a mutum yan wani wannan an labarin ji labarin zamudawa ya al'umma ce aka yi rayuwa aka irin tamu a je a zara kamar hira ce wa kamar yawan da ake rayuwa a yanzu ana wa'azi akwai kiyama akwai kaza ana kun hira ce kamar ana hira da wa'azi ana wa'azi abin ba abin da aka yi ana zina ana shan giya ana luwadi kuma yanzu bai bayi duk abin da Allah ce kai bai bayi yanzu zina ce bayi ko shan giya ko luwadi ko moni ba ko shirka ba abin da bayi kaga ce kamar alkamar hira ce ake kamar wasu wa'azi kun suna kun suna karanta ne kun a wuce kurin ana karatu kurin ne wa'azi ayi ayi wa'azi mai rabo ji wa'azi kamar hira haka ake ji su ba wala haka suka rayu saboda rayuwa irin tamu sai su garma sai yawan gaskiya kuma abin da Allah ya kyale su sai da lokacin ya Allah kama su wannan kullun da barin Allah ta kace da an kyale an kyale ku shiru ku abin da kuka dama kun ba abin da za a yi Allah ba haka bane ka zama abin da Allah ka shirye da ku yace wa'annan haka suka zo al'ummomi ne yanda muke da haka suka rayu yau gobe aka shekaru ana yi amma ga sai duka sun kan labari duk an yi al'umma an yi zamani mai yawa aka halakar da mutane samuda aka halakar da mutane adawa sun ji jima ana yi zace wa'annan kafirin naku ne sun yi wancan amna kun bara'atun fi zubur ko kuwa kuna ku ne yanzu kuna da wata kubuta a littawai suka gabata an ce ku al'umma ku ba mata azaba kan wancan akwai gaji babu yan wa abin da muke da garanti a wannan al'umma na sallallahu salama a cikin roƙo da yamma Allah subhanahu wataala da Allah ya bashi kadda a halakar da al'umma ta zama guda shi ne kun gare mu gaba ɗaya ne yan baƙi mata ba halakar da gaba ɗaya amma da sama an ga wannan garin wata azaba ta iska ko ta ruwa ko ta barkan ko na laina makamu ya halakar da wani gari gaba ɗaya ne ba a yi amma ba mu da kubuta cewa mu ba mana azaba a'a duk azaba da Allah sai na mana ko ta iska ko ta ruwa ko ta wuta ko ta bi muna ganin mun iya abin da ke wakana a wuri daban-daban Allah ce wani shi ne kenan shin a kufarukum khairun min ula'ikum ka auranku sun yi wa'incan amlakun bara'atun fi zubar ko kuna da kwata kubuta a cikin da ta su gabata kuna da garanti ku ba mu kazara babu tabbas ci gaba am yaquluna nahnu jami'un muntashir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أم يقولون نحن جميع منتصر kokuwa su waɗannan jama'a na haka kenan alumanin salasalama koko su suna cewa su jama'a ce masu yawa wanda za su iya haɗin gwiwa su ci nasara a kanka to in haka suke tsammani Allah ce sai su zama da jama'u waiwaluna dubar ya ce za su haɗin a kare jama'a tasu kuma su ba da baya su tsiri wannan cikin sai bukhari umar ke cewa annabi ya karanta da wannan aya ma bai san ba ma'anarta sai a ranar badar musa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo badar abu ne sananne bai zo ba da niyyar yaƙi babban yaƙi kuma sai ga yaƙi gadangadan ya kama shi da ƙware shawa su a shirye da hutawar yaƙi da shirin yaƙi da jama'a masu yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 315 ruwa mai ingani wannan abun zana ya diba ya ga in ba da taimakon Allah ba abin bai ba ya tashi iya sallah ya daga hannu iya addu'a iya addu'a ya Allah idan aka halakar da waɗannan 'yan jama'a ba a rabata ma saman ƙasa an ƙare ya Allah agajinka Allah annabi iya addu'a mayashin shi na faɗuwa abu baka iya mai da mishi iya daga hannu ya Allah ya Allah in ka da wani 'yan jama'a Allah shi kenan iya yi abu mayashin iya faɗuwa annabi abu baka iya mai da mishi can abubakar ya ce ya rasu da ka faɗi kuma na shi daga rabbaka magi da kai ma'ala ta isa ya rasu da magi da kama ubangijinka ta isa ya rasu da ta isa magi da kai ma ubangiji ta isa kuma ya isa ya muhammad ya ce annabi ya ƙare sai ya huto daga rumbun shi iya karanta wannan aya sai su zama rujama wa yurin dubar za su ba da baya allah zai karye rundunarsu za su ba da baya ce daga nan na gano nasara ta zo tabbas haka yi wakana Allah ya haɗa su kuma Allah ya kare ƙware shawa a haɗuwa ta harko mafi girma da su kuma duk wani wanda ake ji a garin duk wani mai adawa da kasar mafi yawan manya-manyan a nan Allah halakar da su su abu jihar da sauransu abokan shi a nan gagawa su aiki kuma a nan sallar salama sa aya ta Allah a nan ya gura sahabbai a cikin yinin ya kasa sahabbai nan wani zai mutu haurin ki bara musu a nan za a kashe wani a nan za a kashe wani ga wurin makwata wani a yanzu kugura sabai kayan wani yaƙi kuma allah ya ba shi nasara duk manya-manyan allah ya gama da su abu lahabin da aka ce shi iya gida shi ma dai abin badaki an ce takaici ne wata alubar alaƙa shi ma dai bayan badakin da ya mutuwa ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko gawawaki manya-manyan an ja an zuba a cikin wata rijiya abada kuma ya tsaya bita gida ba annabi mahi annabi sunna annabi in yayi ya kare bai koma gida kai tsaye ya kwana uku a wurin ko gudun kabar ba da kura ya tsaya ya kwana uku a wurin bayan bada bayan kwana uku umar ji sai wanzu Allah ya sirdi ya hau abin hawa ya muka bayan shi sai ji tsaya bakin wannan rijiya wanda aka sa aka aka sa gawoki manyan manyan kwarai shan wannan sai ga manzo Allah yana kiransu wani dan wani wani dan wani annabi ya kawo da suna hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan wani wani kun samu alƙawarin da ubangiji ya muku alƙawarin gaskiya ne kuma da ce ya rasulullah yaushe kake magana da gawa ta yi wari kana magana da gawa ya rasulullah annabi ce umar baka hisa bai jin abin da nake gaya musu ruwa a tara da mara bukari ya roto ya ce allah ya raya musu a yanzu don in gora musu bakanta musu ne allah raya mai su don su ji kenan allah ne raya su don ajiyar da su da wannan abin da ya same su a nan dai allah ya karya mai su wannan shi ne alƙawarin allah sarifu zamanu jama'u wa yulunan dubar jama'a za su haɗu Allah zai karye jama'arsu za su ba da baya bari sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amal Allah ce a a kiyama tana zuwa wannan somin taɓa na duniya kiyama ce magama babba tana can tana zuwa ita kuma kiyama adaha wa amar bala'in kiyama ya na duniya ta yi tsananin tsadaci ma ta yi muni a kan talahira ke wannan somin tabbacin ta duniya akwai kiyama ta kanta tabbas mai Allah ce gaba innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar
Allah ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur lalle mayagun mutane mutanen banza ko ne su suke cikin bata da hauka ai can kaga sun ce ya za a yi su yarda su bi mutum guda an haka suka kuma kenan suna cikin bata da hauka eh su dama haukan suke eh dama mahaukatan ne kuma kan bata suke ala tabbatar musu da abin suke wadi dama mujrimai mayagun mutane suna cikin bata da hauka yawma yusahabuna fi nar ala wujuhihim zuku masa saka ya ce ranar da za a ja su a cikin wuta a kan huskarsu sanana don wulakanci za a buga kawuri a saman cikin shi a buga shi wani kuma alamun bada umarni a ja shi giri a sama cikin wuta haka za a musu a buga a ƙasa a kan huskarsu kuma ana ta zuƙo masa saƙar ko ɗanɗanin azaba ta wuta haka za a musu a gidan wuta inna kulle shi'in إنا كل شيء خلقناه بقدر
نعم أنوا نم مسألة تقدر الله شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر مو الله يوم تقدر دبوايا كوما منيني الله شيء منيشي بقدر على كشر قدر تعالك أنوا تكين إيمان أركان الإيمان أنوا واجب دين ده مسلمين ko daga barci ka tashi aka ma tambaya rukunin imani wajibi ka san su mun yi wahayin san rukunin rukunin musulunci shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzuri na Allah sallah zakka haji azumi rukunin imani wajibi ne ka san rukunin imani imani da Allah da mala'iku da littattawai da ranar lahira imani da annaba da manzannin Allah imani da kadara an wannan rukuni na ƙarshe imani bil qadar shine wurin da aka yi gano samun bambanci tsakanin musulmi da kafiri rishin imani da kadara yanwa shine tasirin shi ke bayyana a hili kaga mutum iya sallah iya azumi bai shakka kan sallah kan azumi kan annabawan Allah amma abu kaɗan na kadara zai zo ya shi ya zama ya samu matsala ‘yan waka wurai da kai labarin sisi da kisan kai kashe kai ya yawa a cikinsu dushin imani da kadara ne daga bala'i ya same shi ya ɗora kan shi kasa ɗauka ya mutu kurin yanzu kin a ce a raka jiya ta ɗaya zuciya ta ɗaya kurin mahi yawa rashin imani da kadara ke hana su nutsuwa a rayuwa bambancin mai imani da mara imani imani da kadara iya sama nutsuwa ka san me ya zo daga Allah ki a wurin Allah Allah kaddara kuma ana neman warwara a wurin shi sai ka samu hutun zuciya ma mutuka baka imani kaddara zuciya ka a gaji zai ko muka yi ɗauka musiba kuma diyin da kai Allah ya ma jarrabawa yan uwa imani da kaddara malamai na cewa imani bil qadar iya da rukuni guda dole ka san su don ka samu nutsuwa an ce rukunin farko al-ilm العلم والكتابة والإرادة والخلق كسند cewa Allah subhanahu wataala duk abin da yake wakana inna la bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan kullu san haka ba abin da yake huta shi ilmin Allah sace alimun bi kulli ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun na'am Allah ya san abin da ya kasance baya da abin da yake kasancewa a halin yanzu da abin da bai zo ba ma in ya zo ya zai wa kana Allah ta ka sa da haka a zuciyarka shi ne mai kadara shi ne al'ilim kuma ka san alkitaba Allah bayan ya san komi tuni iya da wani littafi na musamman wanda ke shi mafus wanda cewa malatar wa kullu shay asina fi kitab fi imam mubin kuma me Allah ta ya kiri ayatanahu asina fi imam mubin kuma me akwai wani littafi na musamman da Allah ya rubuta komi zai wa kana rubuta kanshi ya programin komi shi wata ruwa ta musulmi ta mazan kiban labarin cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta maqadirul khalq ya rubuta duk abin da zai wa kana na halittun shi kayan ta sama da ƙasa kayan sama da ƙasa da shekarar dubu hamsin ka yi imanin Allah ya riga ya bayan ya sani ya rubuta tun ya rubuta kuma al'irada duk abin da gari yawa kana Allah ya so ya san da shi mata sha'una illa sha Allah rabu da ba abin da zai wakana sai ƙarƙashin irada ta Allah dole ka san da haka kuma in mai kaga ya wakana ka san Allah ya halicci wannan abin eh wannan abu ne sannan ne daga cikin cewa Allahu khaliq kulli shay wa la kulli shay wakil Allah shine khaliq kulli shay shi mahalicin komi kuma huwa ala kulli shay wakil kuma akan komi shine wakilin kanshi kina idan ka san Allah ya san komi alayhim ka san daman ya rubuta kuma ka san Allah abin da ga yawa kana ya so wa kana kuma ka san Allah shi ya halitta abin wannan to me zai tada ma hankali illa ka mai da wuya da kadara da abin da Allah kaddara yawa da haka kenan cewa mu yi kokarin runguman kadara cewa dole ba imani da kadara ba shi da imani na abdullahi bin umar nake cewa an bashi labarin an samu wasu tun a zamanin sahabbai suna ta la kadara kai ba wata kadara kun abu ya zo miki wa kan ba wata kadara kadara yace wallahi inda za su ciyar da abin da suka mallaka na dutse ko na zinari ya gaba da aka sadaka Allah bai karɓa sadaka su sai su imani da kadara dole kai imani da kadara ko miye wa kana haka Allah so kai bawa kana naka bakin naka da aka ɗora maka na goce na kwana na kwana kwanan abu ya zo haka Allah kadara amma ni zai bakin nawa zan wuta nema samun ko abu na wajen Allah an ce ji in nemo ina son aiwa ka tafi da imanin kadara yanzu zama na bin arme ba Allah ya san kai an arme eh ka an arme ka yake arme kuma ka bar mu Allah lamarin shi ka wuta nema ka tana aiki a tunda Allah kadara ma abinci na na samu a Allah ya tashi wata sunnar shi ka wuta ka nema kuma samu wajen Allah hatta da annabi ke ba labarin cewa لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا yace inda ne wata inda za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro ga Allah da Allah ya alsuta ku irin da yake altu tsuntsuwa ita tsuntsuwa ta gado shimasin za ta wata sahi cikin ta da ba abinci amma wata rufi ta za ta dawo gida cikin ta a cike a tsuntsuwa zama ta a gida huta ta yi kenan kai naka dogaro ga Allah bai hana nema magana kenan ita ma tsuntsu kaga huta ta yi nema kuma Allah ya bata ta dawo ciki a ciki kenan dogara ga Allah bai hana nema eh wannan shine kadara kenan yarda da kadara bai hana kai bakin naka kai abinda Allah ya maka zaka nema zaka yi naka goci ya ce ka goce ka tungar balayi kai kula nan ka goce ka goce ya zo kwaram haka Allah annabi annabi ba da yake cewa المؤمن قوي خير وهب إلا من ضعيف ففي كلنا خير احرص على ما ينفق ولا تعجل فلا سابق شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا قل قدر الله ما شاء الله قدر ما شاء الله كان مثلا كيف اللبار cewa mummuni mai kazar kazar mai kazar kazar ba rago ba so do iyo a mai kazar kazar a wajen Allah ya yi san shi kuma shi ne mahi alkhairi akan wani mai imani rago duk da imani yana alkhairi tare da shi amma Allah ya san wani kaza kaza duk ko na ko da khairi annabi ya ce kai kullun kai kokarin neman kwadan abin da yake na alkhairi kullun ka da alkhairi cikin neman ka da kai na alkhairi idan ka samu cikas kaga ce a ai kaga inda ne kaza da abin bai wakana ba da bai kaza ba a a fannin da tufta amur shaitan kalmar da aka yi kaza da kaza bai kana ba tana bude ma kohon shaitan ya same ka in ka samu cikas cikin neman alkhairi ce haka Allah ya kaddara kuma abin da Allah so shi ke wakana ka sake nema kuma ka sake ka yi nan ka buga nan watan Allah ya madace yana maka misali yan uwa na yara wajen abin jarrabawa za ka yaro ya zo neman baka misali an sama abu a baka bai samu ba shi kenan wani zai kare zuciya ko uwayen shi kenan ya gaba yawo kamar duniya ta kare mishi shi kenan a'a in ma ka sake nema ko ka sake brush ɗin ta tauri dole ya kasa baka za ka yi rayuwa shi ka yi kuma kuma sai shayi da hira don ka gaba a'a sake wata hanyar ba ko ka sake nema ko kuma kai mana abu da wani alkhairi ina maka misali na wannan mai kudin duniya da musamman a zuwa an shi brigade wani tarihin shi brigade baka yi buga buga kasa mu ina ga jami'a kasa waye branch din da yi buga buga kasa amma an riga da baiwa daban-daban sai komo na bangaren computer da ita yin program eh komo nan wannan bangaren iya da shi sai ba shi gaba sai ka shi ne kudin duniya ita ku na rayu da wasu cikin abokan mu kuka so tare ya buga ya buga birebe ya buga birebe ya ka samu wasu abu kashin a university ba lise ba shi ya birebe ce wallahi na samu kuma na zama na manajan ce wallahi wasa wannan bawan da dai ya buga ya buga nan yanzu kadir ayin ne a nijar kuma ba ku iya samu kuma tsayi iya wata kasar kuma ta yi wannan abu ya zama wani abu kuma wallahi bai wasa ba kun zuciya ya yi ce kullum da sai ba kuma ya samu za ka mutum ba san kare zuciya eh in kai nan ko ma nan saka ci a shikenan tun da aka shikenan haka koma ka tare a ba san ba san rabu eh ba san rabu in wa a takaice dai mu yi imani da kadar Allah ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar ko ma menene mun halice shi karkashin kadar wa ma amruna wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar Allah ce wa ma amaruna illa wahidatun kalamin bil basar duk yan wani labari na kiyama za a yi kaza za a wajen Allah duk wannan yawancin duk wannan abin gaba daya a wajen Allah ce al'amarin mu kaman kiftawar ido ce duka kiftawar ido an kare kaf a wajen Allah kin babu wani wahala duk abin da Allah ce zai abu ne lokaci guda kifta ido an kare yan uwa muna fatar Allah subhanahu wataala ya kara mana imani ya tabbatar da mu akan imani mu mutu akan imani shi babban abu kurin ina ga lokaci Allah kai mu shirin gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته
Assalamu alaikum. Eh, ana tanatar ma yan uwa da taimakon gidan kasu wanda aka yi rana ita yau. taimakon kaya na sawa ba abinci kan kaya na gidan kasu wanda za a kai ana taimako ana neman taimako ne